أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًّا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فيه أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 20 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 29 ga watan bakwai a shekara ta 2013 za mu tashi yau insha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a ƙaunullahi tabaraka wa ta'ala لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم جي منكر أنت كما من فسر أبو جي نا معنى كلمة من ونن آية أبن دام شغب أيوشيني نص مالا السعدي مالا السعدي يكي شوى هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة wannan shine hukuncin wato matar da take cikin idda bayan mijinta ya mutu ko kuma wadda take cikin saki manesanci har abada ma'ana matar da mijinta ya sake ta a rayuwa ma'ana mutumin da ya saki matarsa daga saki uku ko kuma rabuwar aure da makamantarsa ma'ana matar da take cikin idda iddar da za a iya aurenta bayan wannan ba komawa za ta gidan mijinta ba yawwa to shine yake fadin cewa fa yahrumu ala ghairi mubiniha haramun ne akan wanda ba shine ya sake ta saki mu ba'ini din ba an yusarriha laha fil khitba ya bayyana mata kuru-kuru cewa yana son ya aure ta mutumin da ya saki mace saki uku shi yana da damar tana cikin idda zai iya cewa yana son ta amma dole ba yadda zai dole sai ta aure wani ta dawo yauwa to amma wanda ba ita din ba shi ba wani ne daban ba shi ya sake ta din ba saki uku ko kuma mijinta ne ya mutu wadda dama jira ake daga ta fita daga idda wani ya aura to wannan duk wanda ba shi ne mijinta ba wancan dama mijinta ya mutu wanda kuma wannan in saki ne saki ya zama ba'ini mun san dama saki akwai ba'ini akwai raji'i yauwa raji'i shine wanda aka yi ɗaya ko biyu ana sa ran za a dawo to idan ya zama ba'ini ne ma'ana saki uku ne an samu igiya ta uku ita ma an ware ta kaga sai ta auri wani sannan ta dawo to wani daban wanda ba shi ne ya yi mata wannan sakin ba ba mijin nata ba na farko ya zo ya neme ta bayan bata gama idda ba ya bayyana kuru-kuru cewa yana so ya aure ta to in yi haka ya aikata haram mun fahimci zanta yawwa to shine sai ke cewa fa yahrumu ala ghairi mubiniha an yusarriha laha fil khitbati ya bayyana mata kuru-kuru cewa yana neman aurenta wa huwa al-muradu bi qawlihi wannan shi ake nufi da walakin la tuwa'iduhunna sirra dama abin da Allah madauki faɗa dan naga ya gutsure wasu wuraren bai fassara su ba mun karanta fassarar jiya ba laifi dan zancen namu ya tafi daidai mu sake bi da gaggawa Allah subhanahu wataala yana cewa wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbati an-nisa'i aw aw aw aknantum fi anfusikum ba ku da laifi junaha ana nufin ithm a shar'ance ba ku da zunubi a kanku cikin abin da kuka yi na jirwaye a min khitbatin nisa'i wajen neman auren mata asalin na gaya mana wannan ana cin hausance ana kiransa jirwaye kamar wanka asalinsa daga ardu ne ardu shine janibu shai'i idan ya zama aka nuno maka gefen abu ba a nuno maka shi baki ɗayansa ba ai ba za ka fahimci menene ba to wannan shi daga nan ne aka samu ta'aridi duk abin da baka so ka faɗe shi kuru-kuru in kai ta'aridi ba a cewa ka faɗa kuru-kuru ma'ana za ka iya faɗin magana za a iya fahimtar abin da kake nufi ba tare da ka bayyana kuru-kuru ba wannan shine ta'aridi asalinsa kuma shine wancan ko mutum ne in gefensa ya ɓuye nuno iya hannu za a san cewa akwai mutum amma ba a san wane ne shi ba to wani asalin abin kenan janibi dai na wani abu to shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ba ku da laifi idan kuka saka ya bayanin ku na maganar kuna son ku auri wasu mata a waɗanda suke cikin idda musamman wannan ta biyo bayan ayar da ake magana akan iddatul wafa wadda mijinta ya mutu wasu malaman dama suna cewa ana zancen su ne wadda mijinta ya mutu da ita ake magana anan au aknantum ko kuka koye fi anfusikum daga iknan in an ce akanna yukinnu shine ya boye abu yawa ka boye abu a zuciyarka fi anfusikum a cikin rayukanku alimallahu Allah ya sani annakum satadhkurunahunna cewa za ku ambace su kila a hira za ka gaya abokinka ni ko wance da mijinta ya rasu in ta gama idda zan aure ta misali mutum ya faɗi wannan wannan ba laifi bane saboda wani ka gaya wa ba ita ba nan zancen shine ka gaya wa ita matar da kanta cewa kana so ka aure ta ka faɗi lafazin aure yaya to ina nan fa zan aure ki in kin gama idda wannan shine aka haramta sai ce walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kar ku yi alkawari tsakaninku da su muwa'ada a babin mufa'ala aka sata ku da su ku kulla alkawari cewa za ku yi aure a asirrance ku bayyana musu sirri ba a sani ba illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku iya faɗin wata kalma ta alheri wani zance mai kyau wanda za a fahimci cewa ku mutanen kirki ne za a iya gina wani zance akan kila za ku iya zuwa nema daga baya suna ba da misali da wannan lokacin da abu salama ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi yake magana da ummu salama kafin ya aure ta daga cikin abin da yake faɗa shi nake gaya mata nasabarsa da asalinsa da cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to Usman ba suka ce wannan ishara ce ta fahimtar cewa yana ba da labarin kansa akan shirin in ta gama idda zai neme ta cewa gafa matsayinsa hakanan wannan muhammad bin ali ibn zain al-abidin al-baqir wata mata tana idda sai ya zo yana son ya aure ta to sai ke ce mata ke kin san matsayina daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi asali na gashi gashi to sai ta fahimta sai ta ce ah, kana nema na ne a cikin idda bayan ka san hukunci sai ce ai Allah bai hana mu wannan abin da na faɗa ba ba haka nake nufi ba yau don haka sai ya faɗi wannan to wannan yana ga cikin alƙaulul ma'ruf ka faɗi wani labari a kanka na yabon kanka ko makamancin wannan dan matar ta sa ran ta cewa la Allah ta gama idda kana nan amma dai baka bayyana kuru-kuru ba to shine sai ce illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikah amma kada ku zauna ku kulla kullin aure ku ce to wannan yana nema wannan yana nema kuru-kuru ko ma aje a daura aure wannan haramun ne a daura auren mace tana da idda tana cikin idda hatta ya bulugal kitabu ajala har sai abin rubutun nan mafurudi abinda Allah ya farlanta wato idda sai ta isa ajalinta ya kai wa alamu kuma ku sani anna Allah ya alamu ma fi anfusikum fahdharu kuma ku sani cewa lalle Allah subhanahu ta'ala ya san abin da ke cikin zukatanku don haka ku kiyaye Allah yana sanin duk abin da kuke kullawa a zuciyarku wa alamu anna Allah ghafurun halim kuma ku sani cewa Allah mai gafara ne cikin abin da kuka yi na kuskure da na zunubin ko da kun aikata wani abu na laifi Allah zai gafarta muku halimin kuma mai hakuri ne yana da damar ya azabtar da ku amma ya hakura wannan a dunkule shine ma'anar ayo a to shine sai yake faɗin wannan cewa wannan maganar cewa kada ya sarraha mata kurukuru ce shine walakin la tuwa'iduhunna sirra ita ce sake maimaitawa kar ku zo ki ce ka ce mata to ina nan fa ina jira daga kin gama idda ni ne a ciki zan aure ki to wannan lafazin kun ga kuru-kuru ne an kamar kayi mata alkawari ne ko kana neman ta yadda da kai ku yi alkawari cewa in ta gama idda za ka aure ta to wannan kar ai haka zai ce wa amma ta'ribu amma gitta magana ta jirwaye ba kuru-kuru ba yace faqad asqata ta'ala fihi aljunah to Allah madaukaki ya sauke laifi a ciki ya ce babu laifi za ku iya a faɗin kalmar da za a fahimci abin da kuke nufi amma ba kuru-kuru take wajen bayanin neman aure ba sai ce wal farqu bainahuma bambanci tsakanin tasrihi da kuma ta'ridi menene anna tasriha cewa shi tasrihi bayani kuru-kuru la yahtamilu ghayra nikahi to baya da wata fassara banda neman aure duk wanda ya ji shi ya san neman aure ake nufi ai mun yi magana akan tasrihi da kinaya a cikin alfazin talaki ko kun san lafazin tasrihi tasrihi shine ka faɗi abu kuru-kuru lafazin da ababin saki ba zai ɗauki wata fassara ba sai saki to shine tasrihi a ɓangaren wannan abinda zai iya ɗaukar wata fassarar amma a zai iya ɗaukar kuma wannan abin da ake nufi din amma ba a bayyana kuru-kuru ba shine ake ce ma alkinaya to wannan ta'aridin kinaya ma tana cikin wannan ta'aridin shi yasa ce au aknantum fi anfusikum domin dama kinaya ai daga ka boye abu ne ka saka ya shi kar ka faɗi wani abu ka bar shi a cikin zuciyarka to nan an bayyana abubuwan guda biyu ta'aridin aka bashi ma'anarsa daban abinda aka yi iknani kuma a zuciya shi ma ma'anarsa daban abinda ba a bayyana bane kuru-kuru la tasrihan wala ta'arida da fatan mun gane wannan to sai yake cewa wal farqu bainahuma anna at-tasrih la yahtamilu ghayra an-nikah falihadha hurrima don haka aka haramta shi khaufan don gudun minista ijaliha ta gaggauta idan ta kwadaitu ga wannan mutumin da ya zo ya ce yana santa kila ta gaggauta wa kadhibi ha ta karya fin idai iddatiha wajen cewa iddata ta kare ta ce a to ai ba komai ka dawo mana nan da sati ma ai kenan kaga sai ce masa ƙarya cewa ainan da sati ma kila za ta gama idda saboda kawai ya fito kuru-kuru ya bayyana da yayi shiru bai faɗa ba la'alla ta sa rai amma ta san cewa sai iddan nan ta kare amma tun da ya zo ya bayyana maitarsa a fili ta riga ta fahimta to za ta iya gaggauta abin ta ce a to in haka ne tun da dai haka ke nufi ai iddan ma ta kusa karewa nan da kwana kaɗan zan kare kawai ka dawo sai ta iya yin karya don kuɗin wannan kaga sai a aukar da aure cikin idda kuma haramu shi ne abin da ke nufi raghbatan fin nikahi dan kawai tana kwaɗayin aure din yace fa fihi dalalatun ala man'i wasailil muharrami wannan kuma har yanzu za mu iya fahimtar wani darasin a ciki shine cewa duk wata wasila da za ta kai ga aikata haramun to haramun ce mun yi magana akan wannan wata wannan sabab ba daɗe ba cewa dangane da maqasid ana duba maqsudin abin da kake nufi a zuciyarka wajen hukuncin da za a yi maka akan matakin da ka dauka na cimma burinka in burin da kake so ka cimma abu ne mai kyau to matakin da zaka dauka hanyar da zaka bi wanda ita ma za ta zama mai kyau in kuma mummunan nufi ne a zuciyarka kana son kai wani abu marar kyau to shi ma wasilar da zaka bi ta hanyar wannan za ta zama haram mun karanta wannan ababin me inda muka yi magana akan cakuɗa dukiyarmu da ta maraya cewa wanda ke son ya cinye dukiyar maraya duk wata hanya da ya bi ta dabara ta zama haramun tunda manufarsa kenan wanda ku ke son ya gyara dukiyar maraya tunda Allah ya san al-mufsid min al-muslih to wanda ke niyyar kuma yayi aikin kirki ya gyara to shi ma matakin da zai dauka na ya kai ga haka zai zama halal gare shi to anan ma duk mutumin da yake son yayi aure ya saba wannan umarni kai ya nemi ya yi khutba bayan an hana shi to muddin ya san cewa wannan abun ba daidai ba ne to hanyar da zai ɗauka in dai har ta bayyana abun kuru-kuru ne to ita ma haramun ce tunda an haramta shi yau ko in ce an haramta masa ya aikata da haka dai a takaice alwasa'ilu ta akhudhu ahkamal ghayati fama kana maqsuduhu haraman fa wasa'iluhu muharrama وما كان مقصوده حلالا ومباحا فوسائله مباحة يوا to sai mu shiga sai ke cewa wa qada'un ko wa qada'an har yanzu kuma yankewa ne li haqqi zawjiha ga haƙƙin mijinta al-awwal na farko bi adami muwa'adati hali ghairihi muddata iddatiha da cewa ba za ta yi wa wani alƙawari ba ga wani wanda ba shi ba a tsakanin iddata domin idan wannan mutumin ya zo ya ce yana son ta ya bayyana kuru-kuru to kun ga wannan ya aikata laifi kuma idan ya aikata laifin nan to kamar ya yanke wa haƙƙin wancan mijin na farko mijin farko ai yana nan da ra'ayin la'alla cewa zai zo ya bayyana yana so in mata auri wani ta dawo gunsa kuma sannan la'alla ta yi masa alkawarin cewa ba fa za ta bai wani kai guri ya hau ba tana cikin idda za ta tsaya da wannan alkawarin da suka yi to idan mutum ya zo ya bayyana kuru-kuru wannan zai iya sawa ta canza waccan niyya da ta yi a zuciyarta da fatan mun fahimci wannan gurin yawwa sai ce wa amma ta'ridu amma shi ta'ridi in mutum yayi irin wannan jirwaye bai fito kuru-kuru ba yace wa huwa alladhi yahtamilu nikaha wa ghayrahu ya ɗauki fassarar aure kake nufi zai iya ɗaukar kuma wani abu wanda ba aure kake nufi ba fahuwa ja'izun lil ba'ini ya halatta ga matar da aka yi mata saki ba'ini ka an ya kula laha kaman ya ce mata malam qurtubi kafin mu kawo wannan al-imam qurtubi ya kawo kashi biyu na daga cikin hanyoyin da ake bi na ta'ridi ta'ridi yana da hanya biyu imma a yi ta'aridi wajen waliyin yarinya ko mata mutum ya sami waliyin ta tana cikin idda sai ce da ya ce wa waliyin to kadda ya manta da mu in wanta ta gama idda wannan tunda ba da ita yake ba ta'aridi ne shi da ita shi da shi da waliyinta ma'ana kamar yana bukin ne a sashi a ciki alayi ko makamancin wannan wannan ɗaya kenan na biyu shine a yi magana da ita direct to wannan ɗin shine malamai suka ta kawo misalai ya kawo shi makansa al-qurtubi misalan da aka roto daga misalan da al-imam malik ya bayar haka kuma ibn shahab az-zuhri shi ma ya bayar misalai da yawa daga cikin su akwai ko mutum ya ce wa mace ai ku kina da kyau wannan shi ma alama ce ma'ana ya yaba wa kyanta ko ya yaba wa halinta ko addininta ko ya ce ni ko ina sha'awar aure bai faɗi ita yake nufi ba ko ya ce waye zai ga irinki ko ya ce baya so wannan duk suna daga ciki yau ko yaba mata dai da wasu abubuwa suna da yawa daga cikin lafuzan da ya kawo to mu kara ga kuma waɗanda shi mala ya kawo mana anan littafi yake cewa misali ya ce inni uridu tazawuja aiko ina son aure ko irin misali ya nuna cewa to ga mu nan lamarin mu fa sai kuma yadda Allah ya yi ko ya bada labari matarsa sun rabu yanzu gashi nan sai ga Allah yana gaya wa ita wannan ba sun gaisa duk waɗannan hanyoyi ne wanda ba tasrihi bane aiko yawa kinaya ce kuma shi ake ce mata aridi yawa a ko mutum ya ce to kada fa a riga mu shi ma wannan ba tasri'i ba ne kada a rigamu akwai riwaya da ta zo a kissar fatimatu binti kaisi wadda mijinta ya sake ta ba abinci ba mazauni shine ta zo ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muslim ya rawaito hadithin to shine sai wakilin shi mijinta sai kawo mata kayan abinci taimako sai ta rena ta ji haushi ta ce ya za a dan wannan za kawo mu to shine sai ya ce kinga ba faki da haƙƙi a gunmu wannan din ma taimako ne muka miki wakilin mijin kenan bayan ya saki mijin ya sake ta saki ba'i ne to shine sai ta gumman sazo gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallam take ga masa gashi gashi ga yadda aka shine sai ce mata a'a ai baki baki da wani haƙƙi a gun wannan miji tunda sakin da ya miki ba'i ne la nafaqa wala sukuna ba abinci ba ko gun zama baki da haƙƙi don haka yanzu abin da nake so ki yi ma shine ki je ki idda a gidan ummu sharik sai kuma yace kai ba dai ba nan ba na san wannan ummu sharikin sahabbai na sukan je gidanta sau da yawa tunda ku idda kike so sai ce ki je gidan ibnu ummi maktum makaho ne har zaki in ma kin cire kayan ki a gidansa ba komai ba ba ganin ki yake ba to shine sai yake cewa daga nan sai in kin gama iddar ki fa adhini ni ki sanar da ni to akwai wasu a wasu kamar wata riwaya da qurtubi ya dauko ta wannan hadisi sai ya ishara da ita sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ne idan kin gama idda la yasbiqini ilayki cewa kada wani ya riga ni zuwa gare ki a wata riwayan an faɗo amma riwayan muslim din babu wannan lafazin abin da ya faɗa shine in kin gama idda fa adhini ni ki sanar da ni to wannan ki sanar da ni din me take nufi tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya aure ta to wanda suka fahimci wannan suka dauki wancan ruwan cewa la'alla wannan ita ma shi ma ta aridi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan mata Fatima binti Qais cewa in ta gama iddata ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai suka ce ashe a san ayi irin wannan misalin a sa shi a babin ta'aridi cewa ka ga yawa mace to in an gama idda a dan ba mu labari wannan shi ma baya cikin wato tasrihi yana nan a babin dai a ta'aridi to shine sai kawo misalin sa shi ma ana yake cewa wa inni uhibbu an tushawirini inda qida'i iddatiki ina son ki nemi shawara ta in kin gama iddaki ma'ana in an gama da Allah a dan tintibe mu ko da wasu shawara wata shawara da zamu bayar wannan shi ma a ta'ridi ne sai sai wa nahwi dalika da makamancin irin waɗannan yace fa hadha jaizun duk wannan ya halatta ya halatta ka ga mace irin wannan kun ga anan wani abu da za mu fahimta kafin mu zo dai kan fa'idoji shine yana nuna ashe in ana neman aure ana magana da wadda ake son a aura din haka ne yau ba magana ce ta ka aika wakili ba magana ce kai kai da ita shin a iya fahimtar hukuncin ko halaccin a yi taɗi ta irin wannan zancen duk za ku ce iya ko to wannan wani wani hukunci ne daban amma babban abin da ke nuna abin da shari'a ta nuna mana ko ta ba mu izini in mutum yana son aure an ba shi izinin ya je ya gama ce gani daban da muwasalar kuma magana yau da kullum ita ma daban yauwa amma wannan da ya nuna ya halatta za a iya magana tsakanin mai aure ko mai nema da wadda ake nema yawa amma kuma kar mu manta da ka'idojin shari'a ya zama ba da khalwa ba yawa ma'ana ba kai kadai daga kai sai ita ba damar da ta samu a yi magana ta hanyar da dai akwai wanda suke kallo ko akwai wani dan uwa muharrami dole a same shi yana zaune da kuma dai ka'idojin da shari'a suka sa a fursar babba ita ce ta a gani ka gani sai kai hukunci yawa a kuma kiyaye abin da ya wuce sama da hakan wanda yana jawo barna iri-iri Allah maɗauki ya sauke to shine sai yake gaya mana cewa fa hada ja'izu li annahu laysa bi manzilati tasrihi ko laysa bi manzilati sarih baya matsayi daya da abin da yake kuru-kuru yace wa fin nufusi da'in qawiyyin ilaihi a zuciyar mutum kuwa ana samun abin da zai kira shi zuwa ga wannan ma'ana mun san ita harkar neman aure ko harkar soyayya wani abu ne da yana nan a zuciyar kowa sai mutumin da bai shiga cikin lamarin ba sannan kowa yana da dabarunsa na yadda zai shigar da bukatarsa a fahimce ta shi yasa ita yake nufi anan cewa wa fin nufusi da'in qawiyyun ilaiha akwai abin da zai kira ka wani abu mai karfi zuwa ga kai gaggawa ka faɗi cewa kana nan la'alla kana tsoron in ka bari ta gama iddar ba a sa dan ba na wata alama ba la'alla wani zai riga ka to ka rasa tunda aka haramta maka ka bayyana kuru-kuru to mutane ku suna da hanyoyinsu daban-daban da za su wani ma ta hanyar kyauta duk ana yi duk malamai da sun faɗi wannan misalan yan aika hadiya a dan sai wani abu sai a aika gidan kowa ya san cewa ba ku da wata alaka ba komai kan ana ganin irin wannan hadiyar an san sakon da take so ta kai ko kuma kyauta ga wasu daga cikin ko danginta ko makamancin irin waɗannan duk suna ga cikin hanyoyin da da mutane sukan ɗauka don su isar da sakonsu ya kai ga inda suke so to sai ke cewa wakaza idmaru insani fi nafsihi an yatazawwaja man hiya fi iddatiha idan qadat idan mutum ya ɓoye a zuciyarsa nufin cewa zai auri wata mata in ta gama iddata shi ma wannan abun baya cikin laifi wali hada kala shi yasa Allah yake cewa au aknantum fi anfusikum ko kuka sakaye kuka ɓoye a cikin zukatanku alim Allahu annakum satadhkurunahunna Allah ya san cewa za ku ambace su ambato ko ku ga abokanku shine nake ambata wa ɗazu ko cewa misali mutum ya ce wani abokinsa ni ko yar gidan wane da aka sake ta kwanan nan dinnan ko mijinta ya rasu kwanan nan in dai har ta gama idda ka gaya abokinka cewa za ka zo ka nema wannan baya cikin laifin da zai ko abin da ya saba wannan aya ba laifi bane yace hadha tafsilu kulluhu fi muqaddimatil aqd wannan bayanin daki daki da aka yi duka yana magana ne akan muqaddimatul aqd duk abubuwan da ake gabatarwa kafin kullun aure me yake so ya faɗa anan hukunci biyu aka kawo kada a bayyana kuru-kuru ana son matar da take cikin idda cewa ana son a aure ta ɗaya kenan ko na uku kai zan ce na biyu shine a yi ta'aridi a nuna cewa ana so amma kuma ba da lafazin aure ba da wani lafazin daban da wasu 'yan dabaru biyu kenan na uku ana so a ɓoye a zuciya amma ba a faɗa ba ana ta tunanin hanyar da za a yi a kai saƙon ya isa to na farko haramun ne da na biyu da na uku ba laifi su ne wanda allah maɗauki ya ɗauke a laifi a kansu to duk wannan yana magana ne akan abin da bai kai a zauna a ɗaura aure ba in ya kai ga a zauna a ɗaura aure mai hukuncinsa gashi mun gane to shine sai ke cewa amma aqdun nikahi amma a zauna a ɗaura aure fala ya hillu to bai halatta ba yawa hatta ya buluga alkitabu ajalahu har sai zamanin nan na idda ya kai wato ajalinsa lokacinsa da fatan mun gane yawa a nan malamai suna cewa an ce masa kitab saboda mafurudi ne ana nufin abinda aka rubuta shi aka wajabta Allah maɗauki ya ce lalle ai idda a ce kenan farilla ce ai idda don haka ana kiran abinda aka farlanta kitab wasu malaman kuma suna cewa tunda Allah maɗauki a cikin suratu talaq dama ce wa ahsul idda a ya ce wa ahsu ahsu ma'ana ku lissafa ku ƙididdige idda tun da ya ce a riƙa yi ashe ishara ce ta cewa ana lissafa idda a da idan mace mijinta ya mutu yau to sai a fara cewa mijinki ya rasu yau ashirin ga watan ramadan ran litinin ƙila samu takarda a rubuta to don haka kenan ana sa ran in ba ki da ciki to za ki fita ranar kaza sai a rubuta wannan wasu malamai suna cewa da akwai isharar akan yi haka sai a rubuta kaga kenan sai idan wannan maganar da cewa hatta ya bulugal kitabu ajalahu sai zama ana ishara ne zuwa ga wannan rubutun da akan yi cewa ke wance zaki fita iddarki rana kaza da kaza don haka ku saurara har sai wannan rubutun da aka rubuta ya kai ajalinsa yawa wasu malaman sun ambaci wannan a cikin tafsirin nan malam bai kawo mana shi ba to sai yake cewa ai tanqadil idda har ya zama cewa idda ta kare sai ce wa'alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke cikin rayukanku fanwu alkhaira don haka ku yi niyyar alheri wala tanwu sharra kar ku yi niyyar sharri fanwu nan fi'il amri ne na niyya inwi in mufrad ne jam'i shine inwu yawa unwu to nan saboda gafa'un yace fanwu alkhaira wala tanwu asharra khawfan min iqabihi wa raja'i thawabihi saboda wato khawfan min iqabihi dan tsoron ukubar Allah subhanahu wataala kusancewa ya san duk abin da ke cikin zukatanku wa raja'an li thawabihi kuma dan ku fatan cewa Allah zai ba ku lada ku san cewa ya san abin da kuke jin haka ku yi niyyar alheri kada ku yi niyyar sharri in kun yi niyyar alheri ku sa ran za ku samu lada in kun yi niyyar sharri kuwa to ku ji tsoron Allah madaukake zai muku ukuba sai sai wa'alamu anna Allah ghafurun ku sani kuma Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne liman sadarat min dhunub Allah mai gafarta zunubi ne ga duk wanda ya aikata zunubi shine liman sadarat minhu dhunubu fataba minha kuma ya tuba wa raja'a ila rabbih ya koma zuwa ga ubangijinsa halimun mai hakuri ne haythu lam yu'ajil al-asin tunda bai yi gaggauta uquba ga masu sabo ba alama asihim akan wannan sabo da suka aikata ma qudratihi alaihim tare da ikon da yake da shi akan azabtar da su tayyib aya ta gaba mu je kafin mu zo kan fa'idoji ya muna da lokacin zamu gama Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa wala junaha alaikum إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم باب لي في باب ذنبي أكنك إن طلقتم النساء إن كن سكماتا mun gama da wancan hukuncin kuma alhamdulillah mun fahimce shi na nema cikin idda yawwa akwai fa'idoji da wasu maganganun insha Allah zan ga lokacin da zai ishe mu za mu zo kansu amma nan tunda ba shi da yawa shi mu kokari mu gama shi daga cikin littafi a yace babu laifi akan ku in kun saki mata malam tamassuhunna muddin ba ku shafe su ba ma'ana ba ku ba ku sadu da su ba au tafridu lahunna faridatan ko kuma ba ku yanka musu faridatan sadaki yankakke ba fard nan ana nufin yankawa a ambaci sadaki a ce sadaki kaza ne akan yi sadaki ya halatta ai sadaki ya zama mafrudan wa yajuzu an yakuna ghayra mafrudin bi ma'ana ya zama ba a yanka shi ba a ce da an daura aure akwai sadaki amma ba faɗi nawa bane mun gane ya halatta ai wannan to idan an farzanta an ce kaza ne in har ya zama cewa mutum ya saki matar bai taba ta ba kuma bai yanka sadaki ba mun ga wani waɗannan abubuwan guda biyu halaye ne guda biyu condition biyu ne bai sadu da ita ba bai kuma yanka mata sadaki ba haka dai an daura aure an ce akwai sadaki amma za a faɗa daga baya to me sai ce wa matti'u yace babu laifi ku yi haka wa matti'uhunna amma me za ku yi ku kyautata musu ku ba su mata'i wani jin daɗi shi kuma wannan jin daɗin da za ku yi alal musi'i qadaruhu wanda Allah ya yalwata masa dukiya mai yawa to gwargwadon halinsa ya bada abin da zai bayar na taimakon nan na mata'in nan gwargwadon halinsa wa alal muqtiri haka nan wanda aka kuntata masa shi ma mara shi kenan wanda ba shi da shi shi ma qadaruhu gwargwadon nasa matsayin mata'an bil ma'ruf za ku yi kyauta ne na jin daɗi bil ma'ruf gwargwadon yadda shari'a ta sani ko bisa al'ada kun ganin ma an dawo da mu maganar al'ada haqqan alal muhsinin wannan haƙƙi ne akan masu son kyautatawa to malam sai yake cewa ai laisa alaikum ya ma'shar al azwaji ya ku taron wato masu neman aure ko ai ma'aurata malamai suna cewa lafazin da a qur'ani aka yi mukhataba da jam'i duk inda aka ce alaikum to ya shafi kowa da kowa duk wani musulmi ya shiga ciki sai idan an samu nassin da ya fi da wani mutum daya mun fahimci wannan da haka duk maganar da ake dinnan kwanan nan akan in kunyi in arattum in kunyi kaza in kunyi kaza ana magana duk mumine ne baki daya ba a cire kowa ba sai idan nassi ya zo saboda wani dalili daban akan wani mutumi daban a cire shi da wani nassi yawwa da haka lafazi ne am laisa alaikum ya ma'ashar al'azwaji junahun wa ithmun ba ku da laifi ba ku da zunubi a bitatliqin nisa'i in kuka saki mata ma'ana nan zancen raf'in junahin akan me dauke laifin da aka ce babu laifi akan me akan aukar da sakin ne yauwa wani zai ce ya auri mata kuma gashi ko tariya ba ba daga zaman daurin aure shin ya halatta a saki mata tun daga kawai daurin aure ba a tare da ita ba ko kuma an daura aure an ce akwai sadaki amma ba ambaci nawa bane ma'ana an yi alkawarin za a ambata ma'ana kenan bashi mun fahimci nan ya halatta a yi sadaki bashi in an gamsu da haka ma'ana in waliyai sun yadda mata ma ta yadda ya halatta a ce dan- zan- nan gaba zan- zan bayar ko da baka faɗi nawa bane to in aka yi irin wannan ya halatta mutum ya zo ya ce ya saki matar sakin ya yiwu ko bai yiwu ba kuma to shine dalilin wannan sai Allah madauke ki ga mana la junaha alaikum ba ku da zunubi in tallaqtumun nisaa in kuka saki mata ma lam tamassuhunna kafin ku sadu da su aw tafridu lahunna farida ko ko yanka musu sadaki ko ambata cewa nawa ne naira dubu kaza ne mun fahimci wannan in an yi sakin sakin yayi amma kuma sai ce wa matti'uhunna ku kyautata musu da wani mata'i to mu koma inda yake faɗa sharhin sai ce ya ma'asharal azwaj ba ku da laifi da zunubi bi tatliqin nisa'i qabla al-masisi kafin ku shafe su wa fardil mahri kafin kuma ku shafe a, ku bada a, ku yanke sadakin da za ku bayar sai ce wa in kana fi zalika kasrun laha duk da cewa wannan yana karya zuciyar matar yawwa akwai karya zuciyar mace daga daurin aure kawai sai ka leko ka ce an sake ta akwai an lalata mata duk wani hope ɗinta duk zan duk wani abu da take tsarawa za ta yi a duniya an ruguza shikenan sai an koma mai ne ake cewa kamil ita zero Mm. ai wani ma ya koma abin nan minus one shine balarabe ke cewa ta hatar sifir yauwa ta hatar sifir kasa da zero bai ma kai zero ba saboda gaba daya an ruguza wato tunanin rayuwa to shine sai shine ma'anan kasrun wannan akwai karya zuciyar matar a sai ce duk da cewa sakin yayu to amma fa akwai irin wannan matsalar fa innahu in kai irin wannan din wannan kasrun da kai karya mata zuciya yanjabiru bil mut'ati yana gyaruwa in kai mata waccan kyautar kuma in ka zo kai mata waccan kyautar to ka dan gyara wannan gyamban da ka kwambala mata yawwa fa alaikum sai yake cewa fa alaikum an tumatti'uhunna don haka wajibinku nan kuma ka ya ga ya kawo alaikum gashi can a ƙarshe an ce hakan alal muhsini kamar yana nuna malamai suka fahimci cewa ba wajibi ba nan kuma yana cewa kamar haƙƙi ne a kanku in kuka yi irin wannan za ku saki mata a irin wannan yanayi to lalle ku ba su wani abu bi an tu'tuhunna shay'an min al-mali ku ba su wani abu na dukiya dama baka yanka baka bata sadaki ba kuma tun baka ba baka ma ce nawa zaka bata ba sai ka zo kace kai ka fasa ka saki ta ka juya ka kama hanya ka tafi saboda kana da saki a hannu ko kuma an daura aure kawai saboda wani tunani saboda wani dalili kawai kace kai ka ma fasa ai ga yan matan nan da yawa ko ina ka manta cewa wannan abun zai ja mata tashin hankali da damuwa a rayuwarta to ka ɗauko wani abu na dukiya ka bata ba wai daidai da sadakinta ba fiye ma da sadakinta gwargwadon abin da Allah maɗaukaki ya hore maka sai kuma sai aka faɗi wannan ka'idar shine kowa gwargwadon halinsa yawwa mai kuɗi ya bada abu mai yawa marar hali kuma ya bada abin da zai iya a hannun mun yi wannan zancen kwanaki ko ana ki baku labarin mutumin da ya je ya gina wa matarsa da yake so ya sake ta ya gina mata gida kyankyara mata gida ya je ya nuna mata ya ce gashi wannan din naki ne saboda za mu rabu lokaci yayi ba za mu ci gaba da zama ba to kaga wannan wanda ma ya zauna da ita to ina ga wanda kuma ya karya mata zuciya irin wannan bai a, zauna da ita ba ma bata zo an tare ba kuma mala Allah bai ma faɗi sadaki ba ta haƙuri ita ta yadda aka zancen bashin kai ka zo da bashin da komai ka rusa shi kace duk ba za ka yi ba Hmm. Allah sauki to shine sai ke cewa jabran li khawatirihinna wannan dan gyara abin da zai zo musu aka na tunani marar kyau khatira dama abin da zai zo mutum a tunaninsa to ka gyara wa mutum tunaninsa ya zama in ka sa shi a wani mummunan hali to ka dan ja hankalinsa da wani abu da zai dan kwantar da hankalinsa rarrashi yawwa kamar ka ce ka rarrashe su to shine sai sai alal musi qadaru wanda Allah ya yalwata masa gurgudan abin da Allah ya hore wa alal muqtiri ay al mu'sir yawa marashi shine ma'anar mu'sir ko muqtir wanda ba shi da shi to shi ma qadaruhu abinda Allah ya hore masa gurgudan ikonsa sai ce haza yarji'u ila al-urfi wannan shi ma yana komawa ne zuwa ga al'ada ba nassi bane ka koma zuwa ga al'ada wa annahu yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwali kuma yana canzawa yana sassabawa gurgudan sabanin hali yauwa wani wani lokacin yana da dama wani lokacin kuma bashi da dama ko da ko kuma a wani garin yana da hali wani garin bashi da hali to kowa dai gurgudan halin da ke ciki da inda ya samu kansa yace wali hada qala dan haka sai ke cewa mata an bil ma'rufi jin dadi ne gurgudan al'ada fa hada haqqun wajibun to sai ce wannan haƙi ne wajibi nan kaga ma'anar kenan ashe ba maganar haqqan alal muhsinin baya nufin a ce magana kyautatawa ce kawai haƙƙi ne wajibi in za ka saki mace da irin wannan yanayi to sai ka bata wani abu to anan malaman da mata tuna suka yi idan mutum ya tare da mace suna zaune yana so ya sake ta ya ba da irin wannan kyautar alheri ne ba wajibi ba amma idan irin wannan yanayin ne wanda ya sake ta tun kafin ta tare ko tun kafin ya yanka mata sadaki to wajibi ne mun fahimci abin yau bambancin wancan da wannan to shine sai ke cewa fa hada haqqun wajibun alal muhsinin laysa lahum an yabkhusu an yabkhasuhunna bai halatta gare su ba ba su da dama su rage musu wannan haƙin fa kama tasabbabu litashawufihinna yadda suka sabbaba har hankalinsu ya taso ya harzuka zuwa ga kwadaituwa zuwa ga aure tashawuf shine sa ran abu yawwa eh washtiyaqihinna kuma da shauki da shaukin su ku ne sababi kuka sa musu shauki kuka dandana musu zuma cewa za ku aure su an daura aure kai ka juya baya an ce bashi ka ce bashi babu kuɗi aka ce eh kuma duk ka zo ka fasa ka ce ka sake ta yawa wata alluku qulubihinna da kuma rataye zuciyarsu kun makale musu a zuciya da suna son wasu kuka zo kuka shigo musu rayuwa duk abubuwan fa suna da girma yawa musamman za ku ga lokacin da aka ce mace da mutane ko da yawa masu neman ta wannan ya shigo ya nema ta yadda ta rakana kuma sai zo ya ce ya fasa ko an daura aure ya ce shi gaba ɗaya ma kai shi ya sake ta gun wata zai koma wannan abun akwai rashin kyautawa a ciki to shi yasa kaga ashe kuwa daidai ne shari'a ta wajabtawa maza su biya wani kuɗi a irin wannan yanayi don ya rarrashi matan ya tausasa musu zuciya don Allah a rika yin adalci maza a rika yin adalci wallahi rashin adalcin maza duk yana jawo irin waɗannan matsaloli Allah maɗauki ya sauka in ana adalci ni akwai kullum abu da nake gaya mana ku yi haƙuri da ni eh ina cewa sau da yawa duk hukuncin da za ka yi wani ɗan adam kowaye shi ka ɗan baiwa kanka minti ɗaya ka yi tunani sai ka ɗauki kanka ka sa a wurinsa a matsayinsa ka ji cewa in ni ne wane yanzu in aka yi min kaza ya zan ji to don Allah duk lokacin da ka yi wani abu ka yi wa wani ko hukunci ba wai mace ba ko abokinka ne abokin zama abokin hulɗa kafin ka yi kowa wani abu ka sa kanka a matsayin ka ji in kai ne aka sa ka a wannan matsayin me za ka ji ko harkar kishi da ake cewa na mata ku duba yadda mata suke da kishi ai ta cewa me yasa mata suke da zafin kishi ai musu hakuri kai ka kaddara kanka wata rana a ce kai ma kuna sharing mata da kai da wani mutum ai ba za ka ji daɗin sa ba a ce an yi lokaci za ka zo da safe shi zai zo da daddare wani na taɓa ba da wani misalin a wani wuri wani ya ce kai ina ai malam a daina faɗa ma saboda kawai ya ce shi ai kawai zuwa zai yana ganin wani agun matarsa kawai kashe shi zai na ce to kun ga ku ba ku yi wannan abun ba su suna cikin wannan yanayi kun zaunar da su a gida ba su da kowa mai hope gare su sai ku kuma an ba ku damar ku so wasu tare da su ku zo ku zauna da su suna jin abin da kuke da wannan wannan kun tana jin abin da ake da wannan lokaci guda hakurin nasu ba na wasa bane don haka a riƙe musu haƙuri a riƙe ka ɗaukan ka sa a wurin insha Allah za ka ji cewa za ka riƙe musu adalci to ka ɗauka kuma har yanzu kai ne kuka alƙawarin aure da wata an yi shirya komai kawai sai ta zo ana gobe za a ɗaura aure tunda wannan dama ba ta da da an ɗaura ba ta da dama ita kai ne mai dama ana gobe za a yi komai koma an zo an tara jama'a za a ɗaura aure kawai sai ta yi text ta ce ita fa ta fasa abin nan duk ka tara abokanka an raba invitation an yi komai yan aiwasu daya duk sun lullika to kaga matsala ce don haka idan za ka yi wannan abin ya kamata kai ma ka yi tunani sai ka sa kanka a irin wannan yanayin sai ka ga cewa in an maka kai ma ba ka ji daɗi ba don haka sai ka yi adalci allah ba mu adalci to mu je ina ne sai ce thumma ko lam yi ma raghibna fihi sai ya zama cewa bayan kun sa musu rai sai kuma ku zo ku hana su abin da suka sa kwaɗayin nan suna sa ran za su zauna da ku za su ji daɗi sun samu miji wace shekara nawa ba miji sannan kuma ta samu yanzu sannan sai ka zo kuma a fasa to shine sai ke cewa fa alaihim wajibi a kansu fi muqabalati dalika a madadin wannan abin da kuka yi musu na karya musu zuciya to wajibi ku yi musu me almut'a ku yi musu wannan kyauta nan mut'a na nufin kyauta kyauta ta jin daɗi da zaka biyo mace yace falillahi ma ahsana hadha al-hukm al-ilahi yace kai Allah madaukaki da hikima yake wannan hukunci nasa da kyau yake shine ma ahsana hadha al-hukm al-ilahi wannan hukunci na Allah da kyau yake Allah baya zalunci baya so ai zalunci ba abin da ya tsana irin zalunci musamman na tarayya da shi to na kuma haka sauran ma'ana haka kuma sauran wato abin da ya shafi wato rashin adalci yace wa adallahu wa adallahu kai eh wa adallahu ala hikmati shari'ihi kuma me ya kai wannan wannan sigatu ta'ajjub ne ana cewa ma ahsanahu ma a'jabahu to haka nan ma ahsanahu wa ma adallahu ala hikmati shari'i ma'ana me ya kai wannan hukuncin ma'ana wannan hukunci ya kai matuƙa wajen nuna hikimar mai shar'anta wannan hukunci wa rahmatihi da kuma rahamarsa ma'ana Allah subhanahu wataala lalle yana da adalci Allah mai tausayi ne Allah kuma mai hikima ne wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wane ne ya kai Allah kyawun hukunci babu wanda ya kai Allah kyawun hukunci ga mutanen da suke da yaqini yace fa hada hukumul mutallaqati qabla al-masisi wannan shine hukuncin waɗanda aka sake su kafin a taɓa su wa qabla fardil mahari kuma aka sake su kafin a yanka musu sadaki to bayan nan sai Allah madauki ya ambaci waɗanda kuma aka sake su a shine sai thumma dhakara hukmal al-mafrud lahunna sai kuma ya ambaci hukuncin waɗanda aka sake su bayan an faɗa musu sadakin nasu to sai mu saurara anan mu ji yan abin da ya rage na fa'idoji saboda ba zai isa mu karanta waɗannan ɗin baki ɗaya ba yanzu sai mu tashi a kansa gobe saboda dai fa'idar maimakon mai ta tsayawa muna dawowa fa'idojin muna yin su wani lokaci daban daga cikin fa'idojin wannan aya da muka ji na farko jawazu ta'arid halaccin jirwaye wajen neman aure ya halatta wani ayi mun gamsu da shi mun fahimta yawwa fi qibbatil mutawaffa anha zawjuha in mace mijinta ya mutu ana son a aure ta bayan ta gama idda to ana iya wannan bukin din amma ba kuru-kuru da lafazin aure ba sai da wani lafazin kamar da muka ambata na biyu tahrimu tasrihi bi khitbatil mu'taddati min wafa haramun ne shi wannan fa'idojin da muke ji sukan wato kusanto mana fahimtar ayoyin saboda komai za ka ji shi a ƙarshe mai hukuncin ƙarshe ne akan me za mu tashi da shi in mun gama wannan karatu ai wannan yana da amfani sawa'un ga ɗalibin ilimi da zai ta'aliki da kuma ma wanda zai tashi akan hukuncin kaza ne daga yau naji kaza ne wani ba lalle ya zama ya bi tafsirin daga farkonsa har ƙarshe ya gane komai ba a dunkule ya halatta ashe a auri mace a nemi aure amma ba ta tasrihi kuru-kuru ba ba da lafazi kuru-kuru ba sai dai da lafazin da yake a jirwaye ne mai kamar wanka ta hanyar misalan da muka bayar wannan ya halatta ya haramta kuma a fito kuru-kuru din a nema ya halatta ya haramta wannan na uku jawazu idmaril insani fi nafsihi khitbata imra'atin la yajuzu lahu at-tasrihu bi khitbatiha ya halatta mutum a zuciyarsa ya ɓoye son da yake wa wata mata mai cikin idda wadda yake sa ran in ta gama idda zai aura shi ma wannan ya halatta ɓoyewa a zuci ai mun ji dama haramun ne a bayyana halal ne a yi jirwaye halal ne a ɓoye a zuci ba rikici na hudu jawazu zikirin insani mar'a ko lilmar'atil mu'tadda fi nafsihi wal ghairihi halan ne mutum ya ambata da bakinsa ya gaya wa abokinsa ko ya gaya ma wani cewa shi ko yana son wance in ta gama idda zai aure ta ko ya faɗi sunanta ba matsala ya ce wance yarwa ne mijinta ya mutu to yana so ya aure ta in ta gama idda ya ambata ma wani ba ita ba da lafazin aure ya halatta mun ji waɗannan hudu yawwa kun ga duk wannan nassin kurukuru haka yake to ba lalle idan ka karanta ayar in ba sanin uslubun istinbatin hukunci kai baka dauki abun haka na biyar la yajuzu lil insani an yuwa'id al mu'taddata min al wafati bin nikahi bai halatta ba mutum ya je kulla ya dauki alkawarin za a yi aure daga matar da take cikin idda kar a je a yi sirri da ita duk da na so in gaya mana ɗazu walakin an tuwa'iduhunna sirran dinnan malamai sun tattauna akan me ake nufi da sirri wasu suka ce wannan alkawarin a je a kulla alkawari a tattauna cewa to ke in kin gama fa ina nan ke zan aura ta ce eh to ba laifi ka jira ni mu gama to wannan an yi laifi mun gane wannan a wasu kuma suka ce abinda ake nufi alakin an tuwa iduhunna sirran shine ku yi aure tare da su suka ce sirri ana nufin nikah har suka ce ai wa min asma'in nikahi asir daga cikin sunayen aure akwai lafazin sirri sirri shi ma aure sunansa ko a ce aure sunansa sirri mun fahimci abin sai suka ce abin da ake nufi a yi aure shi ne wasu suka ce in muka ɗauki wannan to kuma ba ma'anar a zo a ce abin nan wala ta azumin uku na tan nikahi in har wancan aure ake nufi to an yi maimaitawa in aka ce wannan ma kuma kar ku kulla aure ina jin kun fahimci abin yau da haka wancan magana da ita ce kar a alkawari tare da su din daga cikin fa'idoji shine annat ta'rida min al-ma'rufi wa laysa munkara shi jirwaye din nan ka zo ka ambata da kaza ne da kaza ka bayyana bukatar ka amma ba da lafazin aure da lafazin neman kuru-kuru ba ai an ce mana ya halatta ko to wannan yana shi ma yana cikin abin da ake cewa al-ma'ruf illa an taqulu qawlan ma'rufan to qawlan ma'ruf din nan shi wannan taridin shi ma yana ciki kun gane shi wannan yawwa walaysa munkaran ba ba abu ne da shari'a ta kyamace shi ba kada wani ya zo ya ce maka ai haramun ne ba haram bane sannan malamai sun kasa daga cikin fa'idojin za ka in kana so ka fahimci wannan hukuncin a dunkule malamai sun kasa suka shi uku shi maganar neman auren nan in mace tana idda sun ce ana kasa shi zuwa kashi uku ma ya harumu tasrihan wa ta'aridan wani shine alqismul awwal zan zo mana bayani akwai halin da ka yi tasirihin ka yi jirwayen duka haramun ne mun ji na biyu ma yi bahu tasirihan wa ta'aridan akwai kuma inda ya halatta a nema sawa'un ƙuru-ƙuru ko kuma da jirwayen shi ma ya halatta na uku kuma ma ya harmu tasirihan la ta'aridan akwai kuma wanda haramun ne a yi shi kuru-kuru amma ya halatta a yi shi a sakai a yi wannan jirwaye mun ji wannan yanayin to ya abin yake na farko ma ya harumu tasirihan wa ta'ridan shine idan mace tana idda ne ta ba ta wafati ba ba kuma saki uku ba ba mubina bace in ya zama mace tana zaman idda iddan saki sakin kuma raji'i ne mai kome to wannan tasrihan ta'aridan duka haramun ne kar a nemi aurenta saboda me domin a wannan yanayin Allah madauki ya gaya mana wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika ai fil iddati don haka kada wani sabo ya zo ya shigo ciki mun bai wannan don haka nan ko ta'aridin an haramta maka ka zo ka ce kana neman mace tana cikin idda wadda aka yi mata saki na ɗaya ko na biyu haramun ne mun fahimci wannan yawwa domin har yanzu a matsayin mata take don mijinta gashi an kira shi miji wa bu'ulatuhunna a haƙƙo bi raddihinna fi dalika yawwa na biyun shine ma yubahu tasrihan wa ta'ridan akwai wanda ya halatta kayi tasrihin kurukuru ko kayi abin nan jirwaye duk ya halatta shine fil ba'in min zawjiha bighairi thalath kal mutallaqati ala iwadin wal mukhtali'a wadda take saki ne abin nan rabuwa ce ba'ini amma ba wato kamar misali ta hanyar hul'i ko ta hanyar bata aure an bincika an ga auren bai halatta ba an faskinsa an lalata ko li'ani kaga za ta yi zaman idda aiko ai mun yi magana akan sabanin malamai akan ita kuma iddar ta nawa ne wasu malaman sun ce ɗaya ne ko wasu malaman sun ce a'a za a hada ta tare da wannan kiyasan akan waɗannan cewa a ita matan da mutallaka ce za ta yi ƙuri uku wadda dai aurenta mutuwa yayi ba ta hanyar saki uku ba kaga ai dama ita ba a saran za ta koma gumije mun fahimci wannan to ita wannan ya halatta ka nema tasrihan ya halatta ka nema tarina shi wannan ba rikici mun gane yawwa sai na uku shine wannan halin da muke ciki yawwa na uku shine haramun ne a yi tasirihi kurukuru amma ya halatta a yi ta'aridi shine in mace mijinta ne mutu ko kuma saki uku ne ga wanda ba shine mijinta na farko ba da fatan mun gane wannan kenan na fa'ida ta bakwai tahrimu aqdin nikahi fil idda haramun ne a daura aure a idda wannan ba matsala duk kowa ya san wannan ko yawwa kuma idan an yi shi auren ya ɓaci abu na takwas al-isharatu ila al-inayati bil iddati wannan aya ta nuna mana cewa wato Allah madaukaki ya damu da harkar idda ya damu da ita ma'ana idda tana da muhimmanci tunda a cikinta an sa dokoki kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza da wani abu ne da ba shi da muhimmanci da an bashi haka da haka yawan maimaitawa da dokokin da suke da alaka da idda kawai nan da bincike wani zai dauka ya mana bahasi ya mana rubutu akan ayoyin idda da meye a ciki da hukunce hukunce da suke da alaka da idda za ku samu matsaloli da yawa a ciki abu na tara al mukhataba bil mujmal wa annaha uslubun min asalibil balagha magana da lafazi mujmal cewa balaga ce a rika amfani da lafazin da sai ka nemi bayaninsa malamin suka ce nan ana ishara ne zuwa ga hatta ya bulugal kitabu ajala misa aka kira idda aka kira ta alkitab bayan ko ga sunanta duk zancen mun sani ana ta faɗa amma nan sai Allah ke ce alkitab me yasa aka ce alkitab saboda balaga ce ta kai matuka ai maka amfani da wani lafazin da sai ka je ka tambayi mai ma'anarsa yawwa saboda me malamai suka ce hikimar haka kuma shine ran da aka yi maka bayanin ma'anar to zai zauna maka aka ba za ka manta me ake nufi da shi ba yawwa ashe irin waɗannan abubuwan suna da nasu muhimmanci abu na sha na goma na kusa da ƙarshe ihatatu ilmin lahi ilmin Allah ya kewaye komai ba ka yin wani abu ka ce Allah bai sani ba duk abin da ke zuciyarka Allah subhanahu ta'ala ya san da shi ka kulla kaza sharri kake so ka kulla kaza alheri kake so duk Allah ya sani na ƙarshe anna ta'rida yakhtalifu an tasrihi akwai bambanci tsakanin tasrihi da ta'ridi duk mun ji wannan me ban wannan kuru-kuru wannan kuma ta'aridi to suka ce akwai wani babin da wannan abin zai shiga ciki malamai sun sabani a cikin malam a shinkidi a cikin adwa'ul bayan ya kawo dalilai misalin ana zancen kazafi kazafi shine mutum yayi ya tuhumi wani da zina aiko hmm? yawa shin ana hukunta mutum da kazafi ta hanyar ta'aridi ko sai ya tasrihi akwai saɓani na malami wasu malaman sun tafi za a iya karɓan a wannan ta'aridi ta'aridi ma za a iya hukunta mutum a kansa amma amalin shinkidi yake cewa ƙauli sahihi shine ba a kama mutum da hukuncin ƙazafi in ta hanyar ta'aridi ne amma za a yi masa ladabi ya guji irin wannan saboda taɓa mutuncin mutum musamman sai a kawo akwai dai maganganu da yawa nan lokacin ba zai isa mu kwalkwale wannan matsalar ba amma akwai maganar malamai cewa idan mutum ya wani kazafi kar a hukunci mutum kar a dauki hukunci a wa mutum idan ta'aridi yayi sai idan ya tabbata cewa yayi ne da niyyar wannan abun ma'ana za a za a tuhume shi a ji bayani a samu ƙarin bayani a ga da gaske ne wannan abu yake nufi in ba haka ba kar a gaggawar tuhumarsa cewa wannan kazafi ne ballantana a je a yi masa bulala da aka dora akwai dai kamar da na faɗa akwai sabani na malamai a matsala din amma a ƙarƙashin wannan ayar sun yi ishara zuwa ga waɗannan abubuwa din to sai mu tsaya a nan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sirri mana al'amura Allah ya bada biyan bukata ga dukkan wanda ya nemi addu'a ga wani ya aiko yana neman addu'a dukkan wanda suka nemi addu'a akan wata bukata ta alheri muna roƙon Allah madaukaki ya biya musu mu ma namu bukatun Allah biya mana Allah ya kade mana dukkan sharri Allah ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ya taimaki shugabanninmu akan yin abin da yake shine daidai na amfanin al'umma duk abin da zai cutar da mutane Allah ya kade shi Allah subhanahu ta'ala ya saka da alheri ga waɗanda suke taimako kamar da muke magana jiya akan abin da shafi generator din nan da me akwai wani abu da mana manta ya ce ya manta bai gaya mani ba ashe ana taimakawa wannan masallaci da man fetur daga local gamman akan wannan gudanar da tafsiri ban san shi ba sai yau to Allah madauke ya saka musu da alheri Allah ya kuma biya su da kyawawan niyoyin su wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk